ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم كدار العزيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق ومر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت لا راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قطب الأقدام فريد زهري الإلاكي حاتم العتمين أبو إسحاق علاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف يا همة الشيخ اهجري لنا بهذا المهدر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب أتى ترد إلينا في وقت الاحتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله Allah muna ƙara godiya wa Shehu Tijjani cikin yadda yake bayyana mana ulumu da Allah ya sanar da shi min baharhi Allah Ubangiji ya ƙara mana yarda ya ƙara mana kusanci da Sayyidina Maulana Rasulullahi Allah ya azirtar da mu da soyayyan bayan Allah min kafin ila kafin aina ma sakanu wa aina ma kanu albarkar Sayyidina Rasulullahi jiya mun yi karatu mai wahalan ganewa kwarai da gaske ma'ana kuntu kanzan mahatiyar lam'uran falamma ahbabtu an urafa falamma ahbabtu wannan kalmar muhabba din nan to muhabban ne shine shehu tijani kasa ta taka su kashi hudu ne kashi daya soyayya ce wanda take muhabbatu zatul aliyya wannan muhabbatu zatul aliyya tsantsa ba wanda ya isa yi illa rusulu wal anbiya'u wal aqtabu su ne suke iya riskan irin wannan shine da ka ji mutum ya ce maka walau hadaratni fi siwaka iradatan ala hadiri sahawan hakamtu bi riddati idan naga wani abu ba Allah ba in naga wani abu wani yana dangana aikinsa da dangana aiki na ya fito daga wajen wani ne ba Allah ba ko ko bayarwa ko rashi to zan yi hukunci na fita daga musulunci wannan kaga ba kowa ne zai iya riskan wannan ba sannan mataki na biyu shine muhalli shukuri ni'ama'ihi shine muhabbatin muhabbatin li ni'ama'ihi wa ala'ihi wato muhabba na ni'imati wa ala'ihi wannan shine kujeran sayyidina rasulullahi a boye eh shine kujeran sayyidina rasulullahi saboda fazkuru ala allahi eh ku dinga tunawa da ni'iman Allah to ni'iman Allah rasulullahi ne ma'ana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ne to wannan ala allahin har annabawa har annabawa suna riskan wannan kujera ne su gane annabi Muhammadu da wannan kujeran saboda walaula rasulullah ba dan manzon Allah ba ma kana ka'inun babu wani kasance ce da ya kasance to wannan na uku shine maratibul imani shi martaban imani shi kuma martaba ne wanda yake muhabba na imani wato imani ne yake tafiyar da mutum ya gane to a wannan martaban shine istiwa'i ne tsakanin kafiri ko musulmi ga baki daya yana babu rida ne a babu rida yake tafiya shi Allah kaga yadda abin zai kasu ka gane ka gigice sai maka Allah shi ma'ana Allah manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a'udhu bika biridaka min suhutika biridaka min suhutika kaga ridan Allah komi na shirida wato siffa ce zatiya amma suhudu siffa ce fi'iliya siffa ce fi'iliya saboda ridan babu abin da Allah baya so babu abin da Allah baya so wannan ala haddis sawa'i ne to kuma Allah ya gini abin ne akan kawai yana son wannan su zamo suna jayayya da wa'annan haka haka ya shirya saboda haka kowa yana so yana son ka a kujeranka kuma wa ma zalamaka Allah haka Allah ya yi ka danya shirya kai yi ka yadda kake to a wannan to sai ya zamo a cikin wannan ne sai shau tijani radiyallahu ta'ala ne yake cewa to kuma akwai soyayya na uluhiyya wanda dolan ka ne ka so Allah saboda Allah yana son ka eh dolan ka ne ka so Allah saboda Allah yana son ka ko ka sani ko baka sani ba ko yaya ne abin ya fito maka to dai akwai soyayyar ka tsakaninka da Allah wanda kai kanka kana ganin gunkinka a matsayin ubangiji ne ba dan shi ba da kana cikin bala'i ba dan kaza ba da kana cikin bala'i to lullube ka da yi wannan kuma mashi'a ne na ilahiya amma uku suna da martaba maɗaukaki ɗaya ba shi da wannan martaban a cikin yadda Allah yake nufi da shi wannan shi ne Allah ya taimake mu wa kadin sallallahu shehana shau tijani ya sake kafa dalili fi ma zakarahu fi sharhi hadhihi aya akan cewa ubangiji ya kar ai an faɗa a cikin wannan ayoyin ubangiji yana cewa in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu to kaga yuhibbukum wasanajizu shakirina ne yuhibbukumullahu mahalli ne na in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu to muhabba din nan na Allah da zai so ku to shine zai muku jaza'i zai saka muku so sakamakon da za a yi muku shi kuma shi kuma yana matakin wulaya amma ba matakin arsalu wal anbiya ba shi kuma to anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin yanayin sakamakon da Allah yake yi wa waliyai na Allah wa sayyidillahu shakirina Allah zai ba wa masu godiya sakamako yace to akwai mutum ɗaya wanda yake ake bashi mata kamar yawan adadin mala'iku a aljanna mata kamar yawan adadin mala'iku ya ce bal a ba'afan mu ba'afatan ninkin ninkawa wannan ba annabawa ba ba rusulu ba ba a kadabu ba a awaliyai ake ba su wannan saboda ai babin shukuri ne muhabbatin shukuri ne to shi kuma muhabbatin shukuri abinda ake baka gane annabi muhammadu ne wani irin ni'ima ne Allah ya yi maka wanda ba ta hanyar annabi ba babu shi akwai kyautan kai kanka baka samu ba sai dan annabi to samuwanka in za ka kirga abu kala dubu wa in ta'udu ni'imatullahi la tusuha baka isa ka iya kiranyewa ba to ganewa wannan mai ofis din rahmatullahi ne rahmatullahi nan nabiyullahi ne nabiyullahi wa huwa ainu sirrullahi shine Allah salli wa sallim ala ainur rahmati kaga gane daga nan zaka iya gane menene irin gane wani irin ganewa ne annabi shautijani ya fahimta Allah salli wa sallim ala ainur rahmati ainu ainur rahmati ar-rabbaniyah Allah ka yi salati wa ainun rahamati arrabbani ainun rahamati ba ba yayyafi ba a'a mabubbugan na alhairin wanda Allah da shi kake son ka yi aiki ka yi aiki wa rahmati wasi at kullu shay'in dinnan rahamaka rahamar rahamarsa ne ta bayyana ta gama komi da komi wa rahmati wasi at kullu shay'in rahama ta ta yalwaci komi da komi rahaman Allah din nan kuma shine annabi Muhammadu annabi Muhammadu ne wa ma arsalnaka illa ka gani ko kuma bashiran wa nazira ba na uku bashiran wa nazira eh ka shiga aljanna ko ka shiga wuta shine kawai kuma dama gidan biyu ne wai mal jannatu in man nar ne to shi kuma dama ya bashiran wa nazira ne to kaga idan mutum ya gane haka to kaga da gane bubbugan rahaman annabi Muhammadu kawai bubbugan rahaman annabi Muhammadu kowane abu na annabi Muhammadu zaka iya ganewa daga wannan to wannan shine yace to ya kafa dalili almutaqaddima min annal kuffara su ma kafirai dakhiluna ta hidatu muhabbatillahi su ma sun shiga ba an yi su ba ai an yi su saboda haka suna cikin rahaman ubangiji kuma ya an jinkirta musu saboda annabi muhammadu an jinkirta musu bayan haka a duniyancin suna samun ni'imomin allah duk wannan ba sa shiga cikin hidanuhu duk suna cikin tata rahmatihi ai allah yana son su wani gurin ma an ka lura ai sun fi ka jin daɗin duniya shi ma ba rahama ba ne? to nawaye na annabi muhammadin ne amma sun sani to shi ne tashin hankali to annan shi ne Allah maɗaukakin sarki yake magana shi ne shautu ne yake tabbatarwa kafirai ma dakhiluna ta ta hidatul mahabbatillahi ta'ala wa rahmatihi bi qawlihi subhanahu wa ta'ala wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahmata ta yalwaci komi fasa'aktubu halil ladina yattaquna amma zan rubuta ga wanda suka ji tsoron Allah eh gashi nan rahama tana zuwa wajenka amma baka godiya wannan na faɗa mana a yanzu mu kamar mu a misali in ka zo za a sama oxygen in za a sama ka oxygen a asibiti za mu sama ka a dubu hudu to amma wani asibitin dubu goma sha uku ne awa ɗaya ne awa ɗaya ne dubu goma sha uku na awa ɗaya ne kuma gwargwadon yadda aka gyara asibitin da yadda aka karɓi ƙaryan asibitin gwargwadon irin kuɗin da su samu a asibitin awa ɗaya ka sha kuma gurɓacacce ne domin bai kai tatatte irin na Allah ba amma kuma ka sha shi a awa ɗaya dubu goma sha uku uku a sa awa awa awa ishirin da hudu amma gashi nan kana sha yanzu min babin rahmatullahi ne gashi nan kana jin shi yadda kake so ya zo daidai jikinka ya koma ya zo daidai jikinka in ka matsu kuma ya kaɗan koma wani gefe sai ka samu ɗumi duk rahaman annabi muhammadu ne amma baka sani ba kuma baka taɓa yin godiya ba baka taɓa yin godiya ba laƙar mannan lawa Allah mumini na izba su fi rasulan min anfusihim a jikinka jikinka wannan wannan jiki in ka matsa jikinka ka takure sai ya baka dumi in ka sake sai ya baka sanyi duk rahaman annabi muhammadu ne ya yi daidai da jikinka dumin kuma ya saki jikinka in ka ebo nefa ka ce nefa ce za ta yi maka sai ka ci kuɗi amma baka gode wa Allah da annai Muhammad a wannan ba kuma kyauta ce sannan a yanda kullum kake a haka yanda kake ba zafi babu sanyi lamarin ya maka daidai wannan marajal baharai ne kogi biyu ne a jikinka mala'ika ɗaya ɓangarensa saljun aslan mala'ika ɗaya narun asalan gefenka kana tafiya da ɗabi'a guda biyu ne akwai sanyi zalla akwai kuma zafi zalla ruwan zafin bai narkar da ƙanƙaran ba ƙanƙaran kuma bai daskarar da wannan ruwan ba rahama ce ta annabi muhammadu a hakan in ka auna za ga kana shiga zazzabi hawa kala biyu ne ko zazzabin ya zoma mai bala'in zafi in zazzabi ya zoma ka mai bala'in zafi to ruwan zafinka ya fi ƙarfin sanyin ko zazzaɓinka ya zamo mai bala'in sanyi jikinka banda karkarwa ba abin da kake yi to ƙanƙaran yarin jayi zafin amma duk sai ga Allah ya barka a haka kuma duk ni'iman annabi Muhammadu ne amma baka sani ba faskuru ala'ahu a ƙashi babu ƙashin da ya kai haƙori domin shi Allah ke fara training wajen fitar da shi haƙori babu babu ƙashin da yake da ƙarfin haƙori kaga aikin da kake yi da shi ka tauna ƙashi da shi da shi za ka yi abubuwa duk injin ne wanda za ka sarrafa komi da komi da shi wanda in ƙashin ƙafanka ne ba zai yi wannan aikin ba ni'ima ne na Allah ga abubuwa da yawa dukkansa rahmatun minna ama'ihi duk daga Allah duk daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne aka yi maka wayannan da aka aka saka maka suka tafi to ka gane to da shi ne kuma ake in ka gane wannan sirrin ake baka irin wayannan kyauta kuma saboda za a baka mata a cikin hurul ini adadin yawan mala'iku kuma kowace mata guda ɗaya ta keɓanta da gidanta daban gidanta kuma tana da hadimai dubu saba'in kowace mata gida ya cika koya zuba da ka ai kagan ka lura ba magana ne na gane ta ina kwakwalwa take da sai dai kawai ka ɗauki abin ka gane cewa eh ga abin da Allah yake nufi eh a gane faɗin manzo Allah a gane sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala rabbil lawanu ma'anahu fasaktubuha halisatan zan zan rubuta maka zan rubuta maka halisatan min al-azabi dan ka a kubutar daga azaba lillazi na yattaquna ga waɗanda suke jin tsoron Allah Allah mu ja'alna min almuttaqina dalatul aya wannan aya tana nuni ala anna khalaqallahi qismani halittan Allah kashi biyu ne huna wa hunaka da duniya da lahira eh kashi biyu ne qismun mu'azzamun marhumun akwai qismun wato wani zubi mu'azzabun ana musu azaba marhumun kuma ana musu rahama wa qismun marhumun faqat akwai kuma wanda ake musu rahama tsantsa faqat la azaba alaihi ba shi da azaba wannan halittar Allah haka suke amma qismul marhumul mu'azzab ismin da ake musu rahama kuma ana musu azaba qala subhanahu wata'ala ubangiji ce azabi usibu bihi man asha'u azaba na ina ina hada ta da wanda na so ne eh sai in hada azaba na da wanda na so wa rahmati kuma rahmata wasi at kulli shay'in ta yarwace komai kaga an marhumi mu'azzabun mu'azzabun marhumun ko wa ma simple tsari amma kashi na biyu allazi huwa marhumun bila azabin wanda aka masa rahama babu azaba fa qala subhanahu wata'ala fi haqqihim ubangiji ya faɗa cikin haƙƙin su fa sa'aktubu halil ladina yattaqun zan rubuta ga waɗanda suka ji tsoro na wa ma warada fi qawli ta'ala abin da yazo cikin fadin ubangiji min ma yunaqidul umumur rahmati wanda yake warware ganewar rahama fi qawli subhanahu wata'ala cikin ganewar rahama cikin faɗin Ubangiji wallaje na kafaru bi ayatin lahi wanda suka kafarce da ayoyin Allah wali ka'ihi suka karyata gamuwa da shi ula'ika wa'innan ya isu su ne suka cire tsammani min rahamati daga rahamana walahum azabun alimun ka gani yana yana walahum azabun alimun suna da azaba mai raɗaɗi saboda sun cire kaga ai wala ta yi asmin rahmatillah karka cire kauna gabarin rahman ubangiji ولا تقنطوا من رحمة الله وحشيو lokacin da ya zo zai musulunta bayan ya kai sayidina hamza ya ce to yana son ya shiga musulunci to amma shi ƙur'anin ne ya dame shi ya ji yana cewa illalladina amanu wa amilu salihati sai wanda ya imani ya aiki nagari in bai aiki nagari bai kenan ba zai shiga ba ya ce to shi wannan kawai shi ne abin da ya hana shi shiga musulunci sai ce a'a ka dai karɓi musulunci sai sake cewa shara'in da yake hana shiga cikin musulunci sai sake kawo nassi na alkur'ani sai Allah sai manzala ya ce ka dai karɓi musuluncin sai ce wala taqnatu min rahmatillah ko inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a karka cire kauna daga rahaman Allah inna Allah ya gafiru zunuba jami'a Allah yana gafarta ya ce to yanzu yaji ayan da zai karɓi musulunci a kai e tun da zai Allah zai karɓa kaga rahama ce ta riga wannan kaga wa rahamati nan azabi usibu bihi man asha'u amma wa rahamati wasi'at kulli shay saboda haka yace to na musulunta na ba da gaskiya shine kashi sayyidina Hamza eh to kaga wannan yana daga cikin haka farrahamatu fi hadhihi aya rahama a cikin wannan aya allati yaqisu minha wanda aka ɗebe kauna hiyal jannatu fakat ita ce aljanna fa innaha muharramatun ala kulli kafirin an haramta wa dukkan kafiri muharramatun ala kulli kafirin walaysat aljannatu hiya gayatu rahmatullahi ta'ala amma fa ba aljanna ce kawai isa matuƙa na rahamin Allah ba fa inna rahmatullahi rahamin ubangiji la tahidu bihil uqulu hankali bai iya kewayewa ba yarhamul kuffaru ubangiji yana yin rahama wa kafirai kaifa yasha'u yadda ya so wa qad zakara babu ahlul haqaiqi wasu ma'abuta ilimin haƙiƙa sun faɗa to yanzu misali an annaba alal ahwali rahmatun في أهل النار من الكفار أنه يجمع عليهم في بعض الأوقات فيكونون كالنائم لا يحسون بألم العذاب أن بعض الأحوال الرحمة ينا daga cikin rahaman ubangijin kamar yadda zaka iya ganewa anna ba'al ahwal rahmati kafiran suna cikin wutan Allah ya ce malaman haƙa'iku sai suka ce to ai haka ne kuwa to a cikin wutan ma min al-kufar annahum yughma alaihim za su suma ne in suka suma fi ba'd al-awqati wani lokaci fa yakununa kan na'im la yahsuna bi alam al-azabi sai su farfado shikenan an gama an gama eh an gama yi eh dukan farko ka san ai mutum ya suma ai an gama an gama tsorata an kai inda za a kai to sai kuma a dawo kwanaki na yi maganan nan shin duk wanda yake prison a prison din yake ai haka ne wasu mala'ikun ba a cikin wutan suke ba ba aiki suke yi ba su kuma me ya shafe su ai Allah ne ya ga dama ya cire ya bar su kuma su ne ma'aikatan kuma su ci su sha su yi komai a cikin wutan shi rahaman ubangiji yadda ya sarrafa ne sai dai ka bar Allah a yadda yake kawai wutan wutan ce amma ko yanzu akwai bala'in da aka dora mun ba za a iya dora maka ba akwai abin da aka dora maka ne kuma ba za a iya dora mun ba kuma in aka wani channel kawai da dan taba sai ga mutum ya haukace dan kankanin lokaci ya hargitse ya haukace baya cikin hayyacinsa amma wani kuma ya ga an an manna mar irin wannan haukan wallahi ko a ko a jikinsa bai ji ba kuma sunan abin azaba misali ga rashin kuɗi wani bai da kuɗi na rantse da Allah ba zai bi Allah ba ma ba zai ji Allah ba wani kuma yana da kuɗi ne ba zai bi Allah ba wani sai bai da lafiya zai bi Allah wani kuma yana da lafiya ne ba zai bi Allah ba kuma duk gabaki ɗaya haka Allah ya tsara kayansa kuma yana sane baka ji Allah yana cewa alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufra alam tara ya ya rasulullahi baka gani bane waɗansu mutanen na ba su kuɗi da na ba su kuɗi na ba su lafiya kawai suka ce to ni da su ma iskanci eh su ne neman mata su ne shan giya duk abin da Allah ya hana kuma shi za su yi kuma su yi shela su kira su ce kuma za a zo a haɗu a hotel kaza ya sayi giyan gurin gaba ɗaya kuma Allah ne ya hana shi alamtar ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran ne baka gani bane ya rasulullahi baddalu ni'matallahi kufra waye a ciki zai ce ƙarya ne wani famunnansa kenan a zo a kama hotel a yi duk abin da za a yi zai biya kuma musulmi ne musulmi ne akwai wani munnansa kenan a yanzu aure zai yi fa yana neman albarka ne a auren amma abin da zai yi zai kama hotel ne duk wanda za su zo su yi fasikanci zai ciyar da su kuma munna yake yi Allah ya bashi saboda haka bari ya yi abin da ya ga dama tun da yana da hannu baddalu ne mata lakufuran ne wannan akwai wani abin da ya ɓuya akan haka babu saboda haka kowa in kamar magana ma zai ce maka ai aljannan ku da shi ba ai me kabarin ku ba ɗaya ba saboda bai san yaya kabarin yake ba ai eh amma kabarin ku ba ɗaya ba ciwon kai za a hada shi da shi ko dan kakkare ko ciwon ciki akwai wanda yake ciwon ciki ya iya yin zina zai wuya sai dai bai murdu ba zai yiwu akwai wanda yake ɗan kakkare ko yake ciwon haƙori an haɗa man zafin abin ya iya yin zina akwai wanda fitsari ya ƙi fito masa ya iya yin zina duk an ƙyale mutane ne duk an ƙyale mutane ne alantar illal ladina baddalu ni'matullahi kufran duk haka abubuwan suke to ka gane manzala sallallahu alaihi wasallam manzala shine mawazinul qisti zaka sa shi a cikin abubuwa marhumat mu'azzabatul marhumat Allah ka taimake mu ka ƙara sanar da mu annabi Muhammad muna godiya wa Shehu Tijani summa tahadiru baina aidihim bi anwa'i simari sannan kuma za ka musu a cikin gidan wutan bayan sun suma za ka musu nau'in abubuwan ci bishiyoyi wal ma'akili da abubuwan ci fa yakulu na fi gayati a garadihim kuma su ci cikin isa matukan su yanzu kan abin mamaki kun san idan raƙumi ya kai yanda ya kai ya riƙa in yana kuka wuta ne kifta bakinsa ya raƙumi ba haka ne to da Allah ku lura ku gani me abincinsa kaya kaya shi ne abincinsa wannan kayan kuma shi ne yake yin daidai da shi wanda kuma idan aka ce kaya a ƙa'idan ɗan wuta in ya zo cin abincinsa ya zamo kaya to buɗuwa yake yi shi kuma wannan gyaruwa yake yake shiga ashe ba abin da Allah ba zai ba sai mai da kai sai mai da kai a hakan kan ya mai da kai halittar raƙunin kuma ba dole bane sai yayi haka sai ce kawai ya wuce ya tafi daidai kuma ka ci ka ji daɗi ya zamo shine siganka shine man gyaɗa shine gishiri shine duk abubuwan da kake zato dai sai ya yi hakan Allah zai iya yin haka saboda haka rahmatullahi huwa ainul muradi na rahaman Allah shine bukata sun mai fi kuna min tilkan sakarati sannan kuma sai su fadaka daga wannan mayan fa yarji'una ila al'azabi sai sake mai da su azaba fa hadha min jumlatur rahmat allati tunalu kuffar wannan yana daga cikin rahaman da kafirai ma suke samun sa su ai ai magana ne ai magana ne Allahu akbar wassalam shaujan yace na bar kuna takmil cikawa lima taqaddama min taqsimil maratib al muhabbati saboda abin da ya gabata na daga rabe-raben martaba na soyayya wa ahlaha allazina sabaqu fi sadr al aya da ahalin ma'abuta soyayyan wanda aka kawo a tsakiyar ayan wato in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah قال سيدنا رضي الله عنه شو تجاني يساكي فلا محبة الله على أربعة مراتب سويا الله مرتبة مرتبة هدني المرتبة الأولى مرتبة نفرقو شيني سيشي مكا محبة الإيمان abin da yasa ya fara maka da da imani ai kaga can ya fara maka da martabatul martabatul zati mahabbatul zati a can baya abin da ya faɗa maka sai ce maka muhabbatu shukuri wal ala'i aw al ala'i wan ni'mati shine muhabbatu shukuri sai na uku kuma muhabbatul imani to anan martabatul imani can ya faro maka daga kan annabawa ne ya sauko kan waliyai ya dawo kan muminai amma anan sai fara daga kan muminai tukunna zai koma sama kuma saboda ai su kafirai kaman a ce la hazza lahum ne a cikin wa'innan maratib din wanda da yake cikin prison da wanda yake sake ina ganin akwai bambanci e wanda yake cikin prison da wanda yake sake ko da ba komai zai ce a ai ya kamata kai da kake ganin gari ya kamata ka gode wa Allah duk lokacin da ka ga dama za ka tafi yaro in ka sa shi a kurkuku a nan ka zaunar da shi kana shi ta shi ko ina zai yi bacci saboda takura ne amma in ka sake shi ba ya je ya duk abin da zai iya dawo yana cikin walwala jiya ko shekaran jiya nake fadawa wasu a wajen mitin nake cewa Najeriya Allah ya bata kyautan da ba wanda ya sani kuma saboda bayan Allah da ke cikinta ne. ba na nufin ko ina ba bayan Allah, amma Allah ya zuba bayan Allah a Najeriya fiye da yadda ake zato, fiye da yadda ake zato, fiye da yadda ake zato, ka je ka samu yara matasa ka ga mutum ya haɗa halara uku yana so, yana son Shehu Ibrahim, yana son Shehu Tijjani, yana son Manzo Allah. Wallah ba za ka taɓa samun kamar Najeriya ba. wallahi ba za in ka samu ko ba za ka samu masu yawan nan Najeriya ba maratib uku yana son Shehu Ibrahim baka bai taɓa saninsa ba amma in aka zo aka ce a hoton Shehu Ibrahim aka ce za a cire mar a gaban rigarsa sai zama tashi hankali saboda soyayya to wannan sirrin soyayyan kawai Allahumma arzuquni hubbuka wa hubbu man yakunu hubbuhu indaka Allah ka azirta mu son ka sannan ka san ka azirta mu son wanda yake son ka kaga ai an azirta su da wannan shi Allahumma arzuquni hubbuka wa hubbu man yakunu hubbuhu indaka ka so wanda yake son Allah kasu wanda yake son manzo Allah ai an gama to wannan addu'an ya fada akan mu sosai wanda da yawa mutum bai san farilla ba bai san sunna ba bai san wujubu bai san musta ba abin da ya sani amma yana son wanda yake son Allah kaku akwai akwai akwai ganima yanzu duniya duk ihun da muke yi muna cewa Najeriya Najeriya tana cikin kaza tana cikin kaza ka auna ƙasan duniya sauran ai ba gurin da suke da yawa masu istighfari kaman mu babu ko da maka ne kuwa ko da madina ne ba Allah ne zai yi ba ai mutane ne ake son su yi istighfarin wannan adadin ba Allah ne mai yin aikin ba su ne mutane ne da su yi wa ma kana lahu yu'adhibahum wa anta wa ma kana lahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna ne masu yawan istighfari dai babu wanda suka kai yawan mutanen Najeriya a yanzu a duniya larabawan mafiya yawa sun shagala kuma aksarinsu sai wanda ya tsufa tukuna yake kama Allah sai wanda ya tsufa yake kama Allah illa andaru nadiran ka zo ka sami yadda muke tsayawa mu yi wazifa da yaranmu su ba haka ba ne saboda ‘yancinsu ba irin ‘yancinmu ba ne saboda haka Allah shi ya san me ya sa ya yi Najeriya shi yasa duk abin da aka shirya a Najeriya ba ya iya yiwuwa yadda suke zato da yadda suke ganin za su iya wargaza ƙasar ba haka ba ne saboda akwai bayan Allah a ciki wanda ba a san su ba kuma ana ta kan haihuwarsu ana ta kan haihuwarsu har yanzu saboda haka alhamdulillah mu gode wa Allah zalika fadlullahi yutihi man yasha'u saboda haka sho abu hasan din yake cewa hausawa asalin su hawasu eh zababbun mutane ne gashi na mu kaman a duniyance mu tarkace ne amma a wajen Allah wawayen wajen Allah wawaye wanda ba san komai ba wallahi ka auna ka je ɓangaren fatakot ka auna ka ga rayuwa ɓangaren fatakot ka auna ka ga rayuwa musulmi malami wanda ya kai ko'ina a cikin tafiyarsa za ka gane ɗaiɗai ne za ka samu wanda ya kame amma wallahi za ka samu haramun a gurinsa daidai yake da halal in dai aka yi bitin ɗinka kawai ya fi kawayo ne amma ba amma mu nan arewa da bambanci an yi an yi a ɓata mu baki ɗaya Allah bai ɓata mu ba kuma izala ce ta ƙara durƙusar da mu ba dan ita ba wallahi da mun fi kowa zama hawasu ba dan ita ba da mun fi kowa zama hawasu wato wajen kyautatuwa domin har yanzu mu ne muke yin gida mu yi ɗakin baƙo in ka je kudu ƙarya ne ba za ka samu ba kuma musulmai ne illa nadiran amma mu har yau muna yi in muka yi sai mu yi ɗakin baƙo in muka yi sai mu yi ɗakin baƙo larabawa kuma ba sa yi gashi kuma duk wanda ya saukar da baƙo wanda ya saukar da baƙo yana daidai da ya saukar da annabi adamu ne in ya saukar da bako biyu yana daidai yadda ya saukar da annabi adamu da hawa'u ne kawai irin wannan misali to kaga kuwa ya alhamdulillah ashe har yanzu muna da saura kuma muna tafiya cikin abin da ake nufi Allah taimake mu muhabbatul iman wa qad taqaddama al-kalamu alaiha wasaniyatu na biyu muhabbatul ala'i wa na'ama'i ka gani ko muhabba na ala'i ni'imomi wa ala wa ni'ama'u lil khawasil mu'minina wannan keɓantattun musulmai ne kaga waliyai kenan wa taqaddama al-kalamu alaiha aidan wa salisu na uku muhabbatu sifati shine soyayya na sifa wa ahaluha hum musammuna inda al'amati bil awliya ma'abutansa su ake kira wato nan an sake rabawa kenan muhabbatu sifati da muhabbatu zati ya rabu gida biyu a nan kuma sai ce inda al'amati bil awliyai su ne waliyai wa humul aksaru na fin na fa'il al'amati su ne mafiya yawa wanda suke amfanarwa da ammawa warraji'a na hudu shi muhabbatu zati shine muhabba na zati wa ahluhum siddiqun su ahlinta sune siddiqina ulai kama alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina inda sahwi wal baqa'i wajen shiga warwarewa da karewa waka takaddama da kalamu alaiha shi ma mun ƙara magana a kai to sai ya sake barin wannan kuma ya mai da shi hudu domin ya mai da shi da siffa da zati muhabbatu sifati muhabbatu zati an gane ko yawwa to wa baki alkalamu ala muhabbatu sifati sai komar da magana akan soyayya da siffa allati hiya martabatul awliyai sune martaban waliyai wa ahlaha da'abu ala khidmatillahi sun nace sun narke ala hidimatullahi akan hidiman Allah wa tawajjuhu ilayhi bi qulubihim kuma sun fuskantar wa Allah zuciyarsu gabaki da sun bawa Allah la'ajali ma huwa alaihi min muhammad sifati saboda suna godewa saboda abin da yake kai na daga godiya ga siffofi illan ni'amu sai dai ni'ima ta'allaqu bi sifatil fi'liya shi ni'iman ya allaka ne da siffa na aiki kal khallaki war razzaki wal wahhabi kaman ubangiji mai halitta kaman ubangiji mai azartawa kaman ubangiji mai baye baye wa misaliha fa hum muhtaliquna bi ta'ifati saniya su ma sun dawo sun koma ɗa'ifa na biyu illa annahum arfa minhum sai dai sun fi su samun daraja wa minhum da'ifatun akwai wasu da'ifa ta'allaqu bihi sun rataye da Allah lima huwa alai min sifati saboda suna da siffa kaga wancan kal khallaqi war razzaqi wal wahhabi wajen baye baye da arziki da sauransu to nan kuma min sifati karamihi wa majadihi wa hamdihi su kuma suna cikin siffa na karamci da kyauta da godiya fa ha'ula'i wayannan ashabu ta'alluq bin sifati su ma suna cikin ashabu ta'alluq bin sifati illa anna ma'ahum sai dai tare da su baqiyatun min mulahazatil afa'i akwai waiwaye na bayarwa subhanahu wata'ala wanda Allah ya basu wa huwa darabun shi ma misali ne min muhabbatil ala'i wan na'amai daga cikin muhabbatul ala'i wan na'amai kaga wayannan din sun girmo in can kenan saboda karamu da majadu da hamduhu ne wa ɗa'ifatun akwai waɗansu ɗa'ifa ta'allaku bihi sun rataye da Allah wa da'abu ala hidimatihi sun tafi akan hidimansa lima huwa alai min sifatin zatiya na zallan zati wannan shine wa hiya wannan shine al-kibriya'u wal azmati wal izzu wal jalal wal ulu wannan shi kuma kaga wannan siffa tsantsa kenan tsantsa kenan الكبرياء والعظمة والعز والجلال والألو wannan tsantsan zatin Ubangiji su kuma nan suka tsaya kaga ya sake kasuwa kashi uku wal muta'alliquna bi hadhihi sifa wanda suka rataye da wannan sifa muhabbatan wajen soyayya wa khidmatan da hidima ma'ahum rashahatun min muhabbatin zati wannan kuma rashaha ne kaman yayyafi na soyayyen zati a cikin wannan tafiya fa inna haji sifatul zatil asliya to in wannan sifa ne na zatil asliya fala hazzan fi halil makhluqi ba babu wani halitta da yake da rabo a cikin wannan fala hazzan fi halil makhluqi inma sifatu wannan sifa allati yakuna biha mufidan li halqihi wannan Allah ne yake korowa wa halitta kawai amma baka da zabi korowa ne kawai kyauta ne mufidan li halqihi wannan kyauta ne kawai Allah yake bawa halittarsa hiyal ludufu shine tausasawa wal khuluqu da ɗabi'a wal rizqu da arziki wal hibbatu da baye baye wal afwi da afwa wal karami da karamci wa misaliha da misalanta wannan kawai Allah ne yake kawai a ce tura musu kaza an yafe musu an yi musu kaza an musu kaza ya ce dukka ya'ayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama inna ma yuridu lahu liyuziba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yudhhirukum tadhhira kawai an gama eh inma yuridu an yuziba liyuziba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yudhhirukum tadhhira ko me ku je ku yi ba abin da zai faru ka gani ko me kawai ku je ku yi kaga wannan ba aikin ka bane kyauta ne kawai ake maka kuma haka ce wani za ka same shi mu ce ɗan tata har yanzu dai mu taɓa jin wani zuriyar ɗan tata a gidan ɗan tata ‘ya'yan tata ko aminu tata ba masu arziki ba ne kamar Allah bai yi haka ba ya ganin dama ne sai ce gashi nan kawai daga an ce maka gidan ɗan tata shi kenan faɗan gidan ma ka san mai gidan ko ka yi aure a cikin gidan ka shiga an sa ka kai ma ka kai haka ne tashi ko babu laifi a sa ma gidan shau tijani babu laifi eh saboda aikin da ya yi ya fi ƙarfin abin da ake nufi domin ɗan tata a najeriya ne ya fita duniya ya yi iya abin da zai iya amma alhassan ɗan tatar shi kansa sirrinsa na shautu janni shautu janni ya gama da shi ya masa wannan aka masa wannan ramana yadda za ka gane ina mai goron faida ka zama mai goron faida kasan ɗan alasan ɗan tata shi ne ya sa shau balarabe jega ya wake shau tijani ya wake shau ibrahim haka watakila ba sani ba kun mun shiru to haka ne mai goron faida shau balarabe kuma shekarar talatin da uku ne to ka duba ka ga yadda ya kalli shau ibrahim din ya faɗa har gobe ba a gama ƙurewa ba kuma yanzu shekara kusan hamsin kenan da rasuwansa hamsin ba kaɗan ko da rasuwan shi ibrahim to shi kuwa shekarar talatin da uku ne kwata-kwata a duniya ya waƙe shi ibrahim din ya tafi lahiran ya waƙe shi ibrahim din ya tafi lahiran kuma ya faɗi abin da zai faru abin da ya gani da abin da zai faru da abin da yake kai da abin da zai faru da abin da shehu ibrahim din zai kai har zuwa tashin kiyama ya faɗa kan shehu ibrahim din kuma ya tafi lahira kuma shekarar talatin da biyar kuma alhassan ɗan tata ka duba duba ƙarshen abin ai kuna karanta abin ne wani lokaci ba fahimta amma za a gani gidan ɗan tata ne suka sa a kai ka gani to haka abubuwan suke Allah kai mana dan annabi kai mana dan shehu tijani fal muta'alliquna biha wanda suka rataye da su mutalibuna bi ata'ihi suna nema wajen baye baye wa mannihi da kyautarsa wal muta'alliquna bi sifati zatiya da wanda kuma suke rataye da siffa zatiya lam yuridu minhu shay'an ba abin da suke nema misulul azmati kamar bayan nan azma kibriya'u izu jalalu ulu wannan gaba kida mahabbatin zatil mahaba kenan tsantsa zati ne li'an haji sifat domin wannan sifa mata barazat liliyan duk lokacin da ta bayyana ga idanuwa ya mahaƙal mashahad sai ta share ta goge ba abin da za ka gani ta ta a ƙarƙashin sa liƙarin laziya lizimahu saboda rinjayen da yake da shi ba abin da za ka gani kaga walai sayura alqudus bil aini inna ma bi ainil ama was saqi wal mahqi wad damsi shab alqadr yana cewa walai sayura alqudus illa bi ainihi ba a ganin ubangiji sai da idon Allah ba a ganin shi sai da irin shi ka san shi malamin zahiri da'iman shi ya lura in aka ce kallo kawai in ido bai kalla ba to ba a kalla ba to kuma ba haka ba ne yadda za ka yi ka gane ba sai ka je wani guri ba ka ja wahala ka rufe idanka in ka rufe idanka mai ka kalla rufe ka gani ko a ina kake kuwa ka rufe idan ka gani me ka gani to duhun ya kai ka gan shi tunda tunda da ido ake gani in shi ne kake fasarantawa shi ne gani eh to ya kai ka gani tunda idon a rufe yake to ya kai ka ga duhun saboda haka haka abubuwan suke gudana walai sirar kudusu illa bi ainihi ba a ganin ubangiji sai da idan shi shi ganinsa ba kaifa bane ba aina bane ba da kaifa bane ba da aina bane a'a ganin Allah irin ganin Allah ne shikenan kawai ka bari haka eh babu kaifiya babu aina karatun da yayi daɗi فإنه لا يليق أحد من الخلق مطالعة أزمته كاغا نيغو با wani halittin da yake da ikon ya ganshi wa jalalihi wa uluhi wa kibriyaihi wa izzihi waliza saboda haka yazhaqu kaga nigo yake shafewa wa yamhaqu ya goge wata taqaddau ilaihi wa yamhaqu al mushahada tata kuma ganin ma ya zamo babu shi لا إله إلا الله فلو سئل المتعلق بها مثلا da za ku tambaye wanda ya rataye da irin wannan ganin a misali lima za ta hudama rabaka to dan me kake yin hidima wa ubangijinka wa tanqadu ilayhi kuma kake yankewa laqala zai ce lima huwa alaihi min al'azamati saboda buwayansa da girman sa la li nalini minhu shay'an ba dan ya bani wani abu ba fa inna ma huwa rashahatun min mahabbati zati to kaga kaga in ka gane shine maganar da Rabi'atul Adawiyya take faɗa muna kawo misali ni dan halifa ne ina yaro zan zo halifa zai iya ya ja ni a jiki sai ce yi sauri ka je ka sayo min kaza zan baka kaza haka ne? Yi sauri ka je ka siyo mun zan baka coba a yaranta, yi sauri ka je ka siyo mun kaza, yi sauri zan baka rake in shi ya fi shahara a lokacin, yi sauri ka je ka siyo mun kaza zan baka kaza, shi kuma zai fito a giya ya janna gyafo zai je siyo don ya samu biyan bukata a wajen baban shi. ban canza ba ina nan ina nan har yanzu dai ni ne dan kuma shi ne uban sai ga nan nayi mata sai ga nan da yaya sai baba nan ya sake ce min yi sauri ka je ka yi min cefane zan baka naira ɗari misali ko yi sauri ka je ka siyo min ka siyo min kati zan baka wani kyauta faɗan zan baka wani abu wani abu haka abin da ya kamata in cewa baba na halifa baba har yanzu fa yana gani na yaro ne ko ya kamata mutum ya faɗi haka baba yana ganin har yanzu dai yaro ne ko to ya girmi baban shi ne to amma ya gane girman baban saboda haka abin da zai yi wa baban ba don ya yi masa wani abu bane sai don ya faraita masa rai to shi yasa duk wanda yake yin sallah don neman lada ko azumi don neman lada yaro ne a wajen Allah yaro ne in ka kai to duk abin da aka yi za ka yi shi ne kawai lizatin lahi tunda Allah yana so kawai a yi shikenan amma ba dan a biya ka ba an yadda dai kenan har yanzu biya ake kenan ai wannan shine iya gaskiya kuma ko mutum ya ki ya- ya so wannan abin da aka faɗan wallahi masallul a'ala yana daga cikin wanda yake shiga cikin wannan abin baya yiwa la qala lima huwa alayhi min azamati wa kibri la la min shay'un fa inna ma'ahum rashatun min mahabbati zati wa ba'da hadha al mahabbati zati to bayan wannan soyayya na zati wa hiya lis siddiqin to ka gani siddiqai ne kuma eh shi yasa tace Aisha eh, tace uhibbuka hubbul hawa Uhub- uhibbuka hubbaini hubbul hawa wa hubbul li ahlin annaka ahlan li zaka ya ubangiji ina son ka son so biyu ne akwai so na so son zuciya hubbul hawa akwai kuma son da ya cancanta kai ka cancanta in so ka dan son ka cancanta ne in so ka saboda haka babu magana in yi a bayan lada ka cancanta ne hubbuka hubbaini hubbul hawa dan ta ce Allah yawancin mutane fa munafikanka ne ce wallahi Allah yawancin mutane in ji Rabi'atul Adawiyya ta ce yawancin mutane munafikanka ne wallahi ya rabbi wani yana bauta maka ne saboda aljanna wallahi inda baka da aljanna ba zai yi ba wani kuma yana bauta maka ne saboda tsoron wuta wallahi in ba dan wuta ba ba zai yi ba ta ce to ni kuma uhibbuka hubbaini ni ina son ka ne so kala biyu hubbul hawa ina son ka dan ka cancanta wa hubbul ahal annaka ahalan li zaka kuma ka cancanta in maka son so son so shine malam abokina malam mansur kaduna yana faɗa ya ce da mala'ikan wuta Allah zai umarce shi ya fito fili ya ce ku shaida ni ne mala'ikan da Allah ya halicce ni dan wuta to Allah ya ce ya kulle wuta daga yau ba wanda zai sake shiga ya ce wani ya daina sallan kenan daga daga masallacin ya wuce shan giyansa da rawa zai more sau ƙara'i ko ko ko ba haka bane da yawa amma mai hankali abin da zai duba sai ga to ai Allah ya cancanci in so shi to dama tun farko wannan yana daga cikin zababbin Allah an zaɓe su don wannan Allah ka samu daga ciki wa min wara'ihim bayan su min al-mursalina mursalai wal mala'ikatu mala'iku wan nabiyina annabawa wal aqdabu qudubai wannan su ne tafiyar su alhamdulillah za mu tsaya anan sai mu shiga indiraji kuma tadrijan da sake warware ni'iman ka gane menene ma kafircin gabaki daya wannan aka ba a danna mana kafirci haka kawai din iskanci bayan malaman mu sune malaman duniya da lahira Eh? Allah ya taimake mu Allah ya kara mana son annabi Allah ya shiryar da mu mutane su yi a hankali su kiyaye shiga abin da ba su sani ba Eh, mutumin da yake sci- science ya yarda shehinsa na science yana gaba da shi kuma shi ne zai gaya masa duk abin da yake yake sai ya yi abu ya zo wajen shi ya gyara masa shehin science mu shehananmu ba science ɗin duniya ba duniya da lahira science sun san science kuma malamai ne falsafa philo- philosophy philosophy wasu sun ce eh, in an ce philosophy in an faɗi iya gayan tunani wanda dan tunani kawai suke mutuwa a kan tunani tunani su shirya abin da za tunani ne suke yi akan tunanin har su bar duniya suna cikin tunani ba wanda ya sani Allah ba mu fahimta malamanmu suna yin tunani akan annabi Muhammadu ne akan annabi Muhammadu suke yi in sun yi akan annabi Muhammadu suka tafi suka tafi suka tafi wallahi wani ya tafi kenan shi yasa idan aka kai wani muhalli na annabi muhammadu zuciyar tsinkewa take yi sai a raba ta eh ai shi ne fatawul akabarin in ya zo aka buɗa wa mutum wani abu na annabi muhammadu wallahi yana zaune kawai yake mutuwa wallahi tallahi tsinkewa zuciya take yi tat shi kenan ya fi karfanta ya fi karfanta ba za ta ɗauku ba to kai tunanin kama na zulmani eh wanda yawanci aljanu ne suke kama ka labarai wannan kuma hadaran sayyidul wujudi ne sallallahu alaihi wasallam ta ina za a yi daidai zulmani da nurani wanda aka halice shi da wuta wannan kuma an halice shi da haske zalla ya rasulullah ya rasulullah Allah ƙara mana sa annabi Allah ƙara mana sa annabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wulid wal khatim lima sabaqa na sharri al-haqq bil haqq wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadari min qidari al-azim salatan tamla'u al-azala wal abada az-zaman wa makana madarubatan fi kulli adadin bi adad ma fi ilmika ya wahid ya ahad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin
na kila ma daura kasan har yau Allah ya bani